الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بعد wannan shine darasi na biyar kenan daga cikin jerin karatun zuhuri dan goma kamar yadda Allah ba mu iko muka faro ya Allah kai muke roka kai mana arziki abinda fada da aikata abinda ke shine daidai aka san kuma Allah shi kare mu harful kha'i وإن سافيت أو خاللت خلة فتأتم من فتأتم من يميل هكني فتأتم من يميل عن الشراخ وإن تر فيه آثار الرشاد ففي الرحمن فاجعل من تواخي ولا تعدل بتقوى الله شيئا وذر وذر أتباع أصحاب الشياخ أصحاب السياخ عليك بسنة في كل حال ودع عنك الملامة والتراخي فكيف تنال في الدنيا سرورا متى تمرض تقفقف كالفراخ وكيف تغرك الدنيا بعز وأيام الحياة إلى انسلاخ وجل سرورها فيما أهلنا غرور كالبناء على على السباخ وإن صافيت idan za ka yi abuta au halalta khillan ko kuma za ka yi aboki da masoyinka na kudda kud maji daɗi kenan in za ka yi aboki in za ka zaɓi aboki wannan watan wannan zai ba mu guidance and counseling guidance and counseling ne idan za ka zaɓi aboki to fata'atim ka yi koyi ne manya milu ga wanda ya karkatu to tunda ya ce an ne aiko ba ila ne ba to na'am eh an dubi mana ila nan sun sa shirya ƙasa ko wa in safaita aw khalalta khillan fata'atim man yamilu to idan za ka yi abuta fatatin ka bi a fatatin kuffa ne ka kame ne idan za ka yi abuta yawon to alhamdulillah idan za ka yi abuta fatatin ka kame manya mili gabanin wanda yake karkata ko kuma ka kame ga wanda yake karkata anish shurahi wanda yake karkata zuwa ga halin ƙuruciya ko aikin ƙuruciya ka kame gabarin shi wata ma'ana kenan in za ka yi abuta ka duba da kyau duk wanda ka gan shi yana karkatuwa zai ga zuwa ga kunciya to ka kame gabar shi fata atim ai kuffa ne ka kame kun gani an bi ma'ana ila ko ashurahi shine ashababi ashababu kuruciya duk lokacin da ka tashi zaka zaba aboki to karka bi wanda kaga akwai kurciya da shi wannan shi ka kauce masa wa in tarfihi athar rashadi amma wa in tar athar rashadi idan kaga alamomi athar mana alamat alamomin shiriya fihi cikin sa to fa fir rahmani faj'al man tuwahi sai ka ce faj'al man tuwahi ka sanya wanda zaka yi abuta da shi fir rahmani abutan nan dan Allah watan dan Allah mai rahama kenan duk lokacin zaka zaba aboki in dai kaga akwai shirya tare da shi to kai abutun da shi dalilin wane Allah mai rahama safaita bi mana mene sahabta kai jazakumullahu khaira sahabta hmm safaitan na eh halalta ga shi nan dai ga makalman ta biyu khillan kun ga khillan takan zo da ma'ana aboki takan zo kuma da ma'anar masdari abuta din baji daɗi aboki na kud da kud ba eh jami shal akhilla ko khillun watan khillun zai iya daukan masdari zai kuma iya daukan shi abokin khillun kenan mun fahimci wannan ko wa in tara fihi athar athar bi ma'ana alamat aw atharatun min ilmin in kuntum sadiqina ar-rashad shari'a ko yawa gurin muhajjalin min min athar wudu'i shukran ar-rashad shiratarwa ko ko shari'a to me shiratarwan fa ismu fa'il fa to ga kalobi biyu rashid ko murshid rashid shine mai shiryatuwa din ka gani murshid mai shiryatarwa akwai rashada rashada ya shiryatu rashidun rashada rashidun wanda ke shiryatuwan da kansa aiwa wani irin sabilar rashidi la ya ta khiduhu sabila sai sabilil gayi ne eh Allah kare mu to rashid da ziyadan alifun shine shine afwan rashid isim fa'il ne ne rashada murshid isim fa'il ne ne arshada arshada yurshidu murshidun murshadan kun gane ko to me masdarin sa me masdarin rashada da arshada rashada rushidan ko rashada rushidan rashadan duka sun dukkanawai sun zo da su kuma to arshada fa masarinsa fa irshadan kai Allah saka da alheri kai Allah ba da lada kaga wannan masidi ne wannan mujarrad ko kai Allah ya saka da alheri wallahi tallahi yan uwa kun ga wannan wannan karatu natija ne fa na karatun nahawar wadai da muka yi din nan ba da sarfudan nan da muka ta yi gaskiya so saboda haka in kana son ka more irin waɗannan karatuttukan to ka karanta ka karanta nahwu ka karanta bala abin nan sarfu to zaka ci riban irin waɗannan karatuttukan don ma ba yi adab da ba yi zurfi wajen adab da balaga ba abin zai ƙara fitowa to Allah ka samu na yi asa'a wala ta'dil bi taqwallahi shay'a wala ta'dil wa zai kama wata ibara wanda za ta yi daidai da wannan za ta dauki makafin wannan wala wala tukurin yayi yayi jamil jiddan wala tudif ala saka da alheri yayi eh ah hawala muhawalatan ko ba ka ba yawwa wanda ake son ne ya lola sai ya daukan butun ya kai gurin alolan kaga kaga nan menene kuma sai dai ƙarin encouragement ko kai Allah saka da alheri to kaji kaji karman da da nasu a fado da ba wala ta'dil ay wala tusawi kada ka daidaita shay'an wani abu tukon lahida mene da tsoron Allah babu wani abin da daidai da tsoron Allah Allah saka da alheri wa zar atba'a ashabi ashabi siyaqi ko wa zar kabar atba'a mabiya mabiya ashabi abokan asiyahi suka ce rafkana rafkana duk waɗanda suke marafkana ne to kamar su nan ya ce asiyah nabatuddin ko wani tsiro ne wani kifto a taɓo amma nan suna fassara shi zauri da rafkana wato ma'ana duk waɗanda suke masu rafkana ne ka kyale su karka karka karkata zuwa gare su zarhum fi khawdihim yan abuna ko zar fi'il amrin ko yadharu fi'il mudari me madi din sa ina jin ji okay je mun yi magana kan shi ko yawwa to me ismul fa'il na Allah saka da lady eh ai ka ce ha ne ka sa ha'un kuma eh to yi wannan shi bashi da baya ba ni ba ba ba shi da ismin fa'il gaskiya da wanda zaka ce gashi ya shahara akwai waɗannan duk filolin da gansu zaka iya ciro ismin fa'il ismin maf'ul da makamanci wannan amma kuma akwai waɗanda su ba ji ba ba ji ba ko kuma sai dai yadda aka ji larabawa domin kiyasi ba zai baka da maka fitar ba inda za a samu madin wannan sai zama wazara ne wazara domin a mudari'i za a share ainihin kalima ne aiko wazara kamar wajada me ake cewa mudari'i wanda ya fi shahara ya jidi ko jid kaga wazara ya zaru zar mun bince wannan ko to Allah ka samu dace alayka bi sunnati alayka bi sunnatin fi kulli halin wada anka al malamata wat tarahi alayka bi sunnatin na'am eh wada anka al malalata wat tarahi eh alayka bi sunnatin ai ilzam ka lazimci sunnan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cikin komai to Allah ka saka malaman mu da alheri lalle lalle a karantar da kai sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam kuma a zabarantar da kai ka aikata shine shine abin da ya wajaba son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma da aikata sunnan sa wannan dole a hada su biyu fi kulli halin ka da sunan manzo sallallahu alaihi wasallam ko da lokaci wada kuma ka bar almalalata kosawa wata rahi da jinkiri an ka gabarinka kun gani? masha Allah kai koyi da sunan mazo sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ka bar kosawa cikin bin sunna din da kuma jinkiri a ka tsaya ne ka yi su tsaka tsaki yadda mazo sallallahu alaihi wasallam yayi koyi kai shi kenan ka huta sosai kuwa karka ɗauka ma ya gagari ka da yawa eh alaikum min al-amali ma tudikuna ba sosai inna la yamallu lahu hatta tamalluko haka ne ku Allah saka da alheri to me ismul fa'il din ko kuma dai bari mu fara da fi'ili malla yamallu
malla yamallu ko yamallu malla yamallu ne la yamallu lahu ko eh malla yamallu kun gani ko madalla to me isim fa'il na shi iyi a ka faɗo da kewa ka faɗo da karfi da ta sabbat kenan kara ne wata baci Allah saka da rai malun malun madda masdarinsa malala ko malla ya mallu malala to me ismul ismul maf'ul fa malul malul hadha amalun malulun jiddan fil haqiqa la la uhibbu eh malulun sai kai fakki yawa fakki sai kai fakki malul na malan eh ai wannan malla wal malla amalla yumilni wannan na menene akwai malla ya millu ƙosarwa ba akwai malla ya mallu akwai ina zuwa akwata akwai akwai kalmomin biyu ne muke haɗawa akwai na ƙosawa alhamdulillah wannan na gundura kenan gundura malala gundura abu ya gundure ka ya zama boring kun gani shi ne gundura ke na wannan na gundura ne eh bari in rubuta ta a gefe ma kada wani lokaci muna karatu ta sake kubucewa gundura wani bai tambaya ba to ko da kare ne laraba suka samu gunduru ko kuwa hausawa suka samu na'am to gundar da ma balarabiya gina shi Allah ka sabu dace na eh akwai gundar mana ko cikin isnadi na bukhari a zaga sun zaka ne haddathana gundarun anwa da anwa da anwa da zaga sun haddasa fulan an fulan an gundar kaza kaza kaza kaza to Allah ka samu dace to gundar anan na menene na na menene menene menene fada gundura gundura wata rafi da jinkiri malul ko masha Allah ism maf'ul malun isim fa'il wa da da fi'il amrin ko me mudari'in shi yada'u to fi'il madin sa fa wada kenan to me isim fa'il Allah ya saka da ni wada'a ya da'u da'a ko? to menene kun san kalman wada'a nan tana da harshen da mafa akwai wada'a yayi ban kwana ka annahu mawizatu muwadda'in ko wadi'un mai ban kwana kenan akwai wada'a ya bari wadi'un shi mai sun fa'il dinsa abinda aka bari fa yau ga can ma wadda aka rabbuka ba ma kala eh eh ma wadda aka rabbuka nan taraka kenan ko abu gaza Allah ka samu dace ana ji fa kaifa tanalu fid dunya surura mata tamrad tukafkifu kal firahi fa kaifa tanalu surura fid dunya wai yan uwa dan uwa ta za ka samu farin ciki a cikin duniya mata ta marat duk lokacin da ka yi rashin lafiya shi kenan kuma tukafkifu sai ka shiga raurawa rawan ɗari kalfirahi kamar ɗan tsako wai ma'ana duk lokacin da ka ga wani aikin alheri kuma sai ka rinka raurawa ya za ka rinka haka tukafkifu shi ne raura ri'idatun ri'idatun makirkita to me me me makirkita shi ridid Allah saka dalili rididun shine me makirkita ridatun makirkitan kenan kai Allah saka dalili firaq dan tsako ko mm wa kaifa tagur wa kaifa tagurruka dunya bi izzin wa ayyamul hayati ilan silahi wa kaifa tagurruka dunya wai ta za a yi duniya ta ranka rudanka dan uwa bi izin da girma amma girma na kai a nan ta rinka rudanka da girman kai wa ayyamul hayati alhanin kwanakin rayuwa ilan silahi suna zuwa ga tumbukuwa karewa fita sancewa tubewa zarewa ma'ana ta ya za a yi karudu da duniya alhanin kwanakinka suna ta karewa na mamaki wani mutum ya gama digiri shi ke na gani yake shi kamar ya samu wani matsayi da darajar da a shi ke ya riga ya karkarki akwai lokacin da ake wani complication mana a nan abu lokacin da kamar head of department na wani department ya zo ya nema da kafisi ya ba shi dama ya onarin ɗin 'yan department ɗinsa da degree owner akan kaza to da zaran bc ya faɗa ya onarin ɗinsu 'yan department ɗin da degree kan kaza wala mana wani haka kawai za ga su ya faɗa cikin mutane kawai wata haka za ga su ta faɗi an tarbota wai da ana murna i daɗi ka shi kai allahu akbar mutum na kusa zuwa ga kabari yana kusanta zuwa ga kabari amma shi gani yake kawai manan yanzu ne kai duniya ta gudu Allah saka da alheri to masu masters ma gashi nan wasu har yanzu ba aiki masu masters na masu phd ma ba aiki ma to shi yasa yan uwa kana karatu wallahi wallahi yi tafi yi kokari na farko dai karatu na kai shi da ikhlasi ko boko za karanta ai kana karantar wani ilimi ne ko ilimin nan ba za a rasa abin da ya dace da musulunci ba to da samu shi ka zo ka taimaka musulunci da musulmi yan ko a masallaci ne ka tara yara karanta da su physics za ka samu lada kai ko da ma ka sa musu farashi ne wanda ke sassarin ɗabi'a ka yi taimako ka ba da agaji saboda ka ilimin boko ba wai ilimi ne kawai na cin abinci kawai ba ilimi ne na taimaka ma addini da musulunci da musulmi insha Allah sun ta'ala Allah ka samu dace mil ticket ko Allah shi kuta Allah ka samu dace saboda haka yan wade muna neman ikhlasi ne kawai ko bokon zaka yi kai da ikhlasi Allah sai ya kalli zuciyanka ya baka ya baka lada da darajar da baka tunani ka dai mutumin nan na bari Isra'il da ya kashe mutane 90 ya zo ka ƙara sa din dadi ai bai tuban ba bai ma isa garin tuban ba amma sai Allah ya dubi mene niyyansa da hadafinsa sai Allah sai Allah ya karbi abin nan nashi to Allah ya karba da gare mu insilah shine abu ya rinka rabuwa da wani abu rabuwa daga wani abu rabuwa rabuwa fa idan salakal ashhurul hurum faqatul mushrikina hadde zuwa da karkin aya ko watulu alaihim naba allazi atina fa ayatina fasalakha minha Allah saka da alheri wala tagurannakum alhayatud dunya wala yagurannakum billahi alghurur to wai garra ya gurru garra ya gurru me fili am amrin sa gur ta kashe rawun da gurra eh gurra shine fi lamurinsa ko kuma ugurur kana da fuskoki guda biyu manna ya munnu munna umnun kana da fuskoki guda biyu ga wannan ma'ajuwab din eh gaira kenan aishi gaira eh to me yasa mu fa'idin shi eh ismi fa'il garra na mugir da ka agare giri mai kai dauki kenan mai kai hari agare giri mugirun ga irin abin da ya cakudi kenan eh na gaur gaur kenan gai Allah saka daliri ai mun yi shi da zai kamar malla ya mullu ai malla ya mullu mallun ko garre gurru garrun ai ai kiyasin kenan in dai mudaf ne ka gani kamar kafe kufu kafun ba kaf da makfu ba yawwa ka gani dhalla yadhillu dhallun ka gani yawwa wajraka dhallan fada ko Allah ya saka dalili wajillu sururi hafi ma a hidina gururun kalbina ya alas sibahi wajillul gururi ha mafi yawancin rudanin duniya fi ma a hidina cikin abin da muka sani a rafna wata awadina muka sani ko muka saba da shi gururun rudani ne kawai kalbina kamar gini ne aka yi alas sibahi a kan kasan gishiri kamar gini ne aka yi kan kasan gishiri yanzu yin da aka kawata ginin nan malam da sauransu za a wayi gari ya rubuta dai kawai to haka haka rayuwar duniya take duk wanda ya dimu duk wanda ya dimu tumata ya ya rike ta hiya dunya aqalil min qalili wa ashqu hadhal min dalili tusmi bi sirha qauman fa tumi fa hum takhayyaruna ya rabada battari bauda zama rabada hake zata bi Allah subhanahu ya rabada arata rafisi ya rabada arata rasfi siwa jahimi ko ya rati ku gukira ta bi na iyum yana na ji ta alima yi a farisanci ne ya raba da ya kai abokina battar bauda zama raba da ka jiguji duniya da abin da ke cikinta haƙƙi bikin lahus samud ko ina don ce maka da allah a samud wanda ake nufantansa da bukatu ya da tiki ko kira ta ya bi na iya menene menene abin ne na yi an yi da dadewa aksaru dhiki ha idlau fahimna mashubun bil buka'i wa bis surahi aksaru dhiki ha hmm mafi yawancin dariyanta ko ababen dariyanta dhik jami'in udhuka kai wallahi anta udhukun kai abin dariya ne udhuk abin dariya kun gane dayukaha mafi yawancin ababen dariyan duniya idlau fahimna wallahi da ce mun fahimta mashubin gaure yake bilbukhai da kuka obisirahi da kuma mene ihu ana farin ciki Allah shiraya Allah shiraya kai alhamdulillah kai madalla ana dariya ana shewa wata dana kuma sai kaga ana kuka Allah cikin shi ai wani ne rusu wani ne rusu sosai kuwa duk inda kaga an yi farin ciki to wata rana kuma sai ka jana kuka haka rayuwar duniya take nawa ne ne ya ci malam malam imam khidir shi ai shi yanzu ya da bbc ya saki bbc domin kullum ka saurari bbc ko dai an kashe ne ko kuma wallahi jalla hankalin kai tashi to ni wajen da na mai haka ta inda na je headline kawai sai ka shi faruwa nan kwanta kwari inda wani mai mahimmanci in saurara kullum kullum kullum dai babu wani labari mai daɗi a kashe mutane kaza kai a gari kaza aliyazu billahi eh sosai kuwa abin ya taɓata maka rai ya taɓata maka rai Allah shi kyauta Allah shi kyauta Allah shi kare mu wa qad amiya bunu adam la yaraha umyun yudl aman yudlihi an wirdil nufahi haka ne ko nukahi wa qad amiya bunu adam hakika dan adam ya riga ya makance amiya fi'il madin kenan aman masdar Allah saka da alheri makawo fa a'ama ko kuma na makantan fa umyun eh to hakika dan adam ya riga ya makance layara ha shi bai ganin cewa abin da ke duniyan nan rudi ne rudi kuma wanda zai tafi ya kare wanda kuma gaure yake da farin ciki da kuka aman wani irin makantan yudlihi wanda yake ya batar da shi an wurjin nukahi ya makantar da shi gabarin zuwa mene gabarin zuwa ga alma'ul azbi ko alma'ul barid al'azb zuwa ga ruwa mai sanyi an nukahi ka- ka ka gurabin a ka ce mini mana aman an makanta yudli yud- yudlihi ko adalla yudillu kenan wanda yake wanda ya batar da shi an wurdin niqahi gabarin zuwa mai zuwa ruwa mai sanyi mai dadi na sha an niqahi ruwan sanyi mai dadi a yanzu duk wanda yake yana bukatar shan ruwa ai zai so ya samu ruwa ne mai dan sanyi mai daɗi ya sha to shi ɗan adam ya riga ya makance bai kallon bai kallon cewa duniya gaure take da rudani ballantana ya karkata zuwa ga inda zai sha ruwa ruwa mai sanyi wanda ke zai ji daɗi fakalla thumma kalla qad alim amita aman afda ila samamis simahi fakalla kaifa fau thumma kalla to a hausa mu na zariya ne me zamu ce yawa to in kai co Eh, ina insha Allah ina ina Allah baran ba zai taba yiwa ba kad amita ka riga ka makance dan adam aman wani irin makanta da afda wanda ya kai ka ila samami simahi zuwa ga kurmacewan fatin kunni ma'ana ka riga ka makance ba ka yi nisa ba za ka ji kira ba wanda ya nisa bai jinkira shi ne ma'ana to mu dauki wanda ne koko mu za nan to da
a kai gobare ne
to saboda waɗanda suke da nisa a yi hakuri ne saboda na ɗan jinkir yau to malam kenan littafin za a ce har sai an soke kenan ba ta ne a insha Allah sai mun sauka a baka ji abin da ce shekarun je ba ai idan mun kai idan mun kai karken dauran nan ranar Lahadi to sai a tuna mini za mu yi kokari ya zanto mu fitar da standard class ne na karatun irin waɗannan littafan kun ga akwai ashirya akwai wutura ko ga su dandarani ga su waye ga su waye ga su waye ga su mukama ga su kuma shuara duk kuma ni na ma fa hango mukama ne da shuara wallahi ni na fa hango mukama